ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasi na 118 karatunmu na littafin al'adabul mufrad na limamul bukhari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 566 zuwa hadisi na 570 insha Allah waɗannan hadisai al-Imam al-Bukhari ya kawo su don bayani akan hukuncin kulla yarjejeniya na taimakon juna a kulla alkawari za a taimaka ma juna ya fara da babi na 255 babu man at'ama akhallahu fillah babin da ke bayani akan falalar mutumin da ya ciyar da wani dan uwa domin Allah حدثنا سليمان أبو الربيع شين سليمان بن داود الأزدي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الليثي بن أبي سليم الكوفي عن محمد بن نشر الحمداني عن محمد بن الحنفية يارا سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم سيرنا عن علي يبعد الأباري كما دمحي فين قال سيدنا علي بن أبي طالب يشئ li'an ajma'a nafaran min ikhwani ni akan in tara wata 'yar jama'a ta 'yan uwana ala sa'in aw sa'aini akan abincin da aka girka na sa'i guda ko sa'i biyu min ta'amin wato a dafa abinci abincin na sa'i guda ko sa'i biyu a haɗa 'yan uwa su ci wannan abincin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum shi ne na fi so a kan in fita zuwa kasuwarku fa'o'otika raƙaba in ‘yanta baiwa wato in samu damar sayan wata baiwa in ‘yanta ta wato kamar sayid na albino abi talib yana cewa tara mutane a ciyar da su abinci falalansa shi a fahimtarsa ladan hakan ya fi a ce mutum ya tafi kasuwa ya samu wata baiwa musulma ya saye ta ya ‘yanta ta domin Allah don haka isa limamu bukhari ya babi akan falalata wanda ya ciyar da wani dan uwansa domin Allah subhanahu wataala illa dai hadisin yana da rauni yana da'ifu targhib hadisin 560 saboda Layth bin Abi Sulaim al-Kufi wanda malamin yana da rauni bayanin sa yana cikin siyaru alamin nubala na al-Imam Zahabi yana mujallal na 6 shafin 179 yana cewa linin fi hadisihi linaqsi hifzihi wato akwai rauni game da hadisinsa saboda rauni da aka samu ta sashin haddansa ta sashin kiyaye hadisai waɗanda ya rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakinahu ma'dudun fi sigari tabi'in sai dai yana daga cikin ƙananan tabi'ai baka na fi hayati ba'd sahaba saboda ya riski rayuwar wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullah bin abi aufa kamar anas bin malik yana daga cikin tabi'ai amma ba a sanya shi a cikin manyan tabi'ai al-imam darqutni yana cewa sahibu sun sahibu sunna yukharraju hadisuhu al-imam darqutni yana cewa malamin sunna ne ana wato karban hadisin sa illa dai inna ma ankaru alaihi al-jam'a baina ata'in wa tawus wa mujahid masana hadisi suna la'akari da irin hadisin da malamin ya ruwaito idan isnadinsa akwai ata'u bin abi rabah ko al-imamu tawus ko mujahid to wannan ne malamai ke ganin wato hadisin yana da rauni saboda haka al-imamu zahabi ya ce ba'dul a'imma yuhassinu lilaithin wasu masana hadisi suna kyautata riwayar wannan malamin shine layth bin abi sulaim al-kufi in ka duba al-imamu al-bukhari masanin hadisi ne gashi ya kawo hadisin laithu bin abi sulaim al-kufi tunda ya kawo hadisin sa wanda ya nuna cewa akwai masana hadisi waɗanda ke karban riwayarsa matukar wannan hadisin bata bata samu isnadi wanda cikinsa akwai al-imam ata ko kuma tawus ko mujahid ba al-imam zahabi yana cewa don haka yasa la yablughu hadithuhu martabatal hasani ko da an karbi hadisinsa baya wuce martaba ta hadisi mai kyau ba a kai shiga hadisi ingantacce al-imam bukhari ya kawo hadisin nan saboda kwadaitar da mu wani aiki mai kyau menene wannan aikin shine ciyar da dan uwa domin Allah tabaraka ta'ala ka dafa abinci ka kira yan uwa su ci saboda haka yasa al-imam zahabi yace in kaga masana hadisi sun kawo hadisin laifu to sukan kawo shi ne يروى في الشواهد والاعتبار وفي الرغائب والفضائل duk inda ake kwadaitar da mutane aikin alkhairi to idan an samu hadisin sa akan kawo amma fil wajibati fala idan ta sashin ibada ne fa ba a karban hadisin sa ba a kawo shi ta wannan gefe al-imam al-bukhari ya kawo hadisin dan saboda kwadaitar da mu wato ciyar da dan uwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala wanda ko da babu wannan hadisin akwai dalilai da dama daga cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke kwadaitar da mu mu ciyar da abinci domin Allah tabaraka ta'ala saboda haka Imam Bukhari dan ya kawo hadisin sa ba aibu bane babi na gaba shine babi na 256 babu hilfil jahiliya babi akan rantsuwar taimakekeniya ta zamanin jahiliya a lisanul arab mujalla na hudu shafin dare tis'in da bakwai alhilfu walhalifu alkasamu wal'ahdu idan aka ce alhilfu ana nufin rantsuwa wato a zamanin jahiliya mutane sukan yi rantsuwa mutane sukan yi rantsuwa domin taimaka ma juna yana cewa asluha al'aqdu bil azmi a kulla yarjejeniyar wani abu haka a hada da rantsuwa saboda haka ya ba da misali da abinda limamu bukhari ya kawo a nan ya'ani halifil jahiliya ya'ani al'uqud wal uhud wal ayman al waqi'a fi zaman al jahiliya ala ta'awun a zamanin jahiliya mutane sukan kulla alkawari su yi alkawari tsakanin juna akan cewar za su taimaka ma juna sukan yi wannan alkawari su hada da rantsuwa kuma akwai misalai waɗanda kamar guda hudu illa dai biyu ne suka fi shahara na farkonsu shine hilful mutayyibin wannan ya samu tarihi don haka yasa kusan duk manyan masana tarihi waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kai tarihin musulunci sun kawo labarinsa saboda yana da asali da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali albidayat wa nihaya ibn kasir yayi magana akai yana mujallal na uku shafin 455 yana cewa dalika anna quraishan tahalafu ba'da mauti qusay daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiransa qusay bin kilab shi asali kakannin manzon Allah suke kulawa da ɗawainiyar da ta shafi aikin haji wanda tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa a zamanin kusai yana da yara daga cikin yaran na akwai abdudari bin kusai akwai abdumanaf bin kusai abdumanaf bin kusai shine wanda zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalinsa ya fito karkashinsa abdumanaf sunansa al-mugira shi kakan annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzon Allah abdullahi kakansa fa abdulmuttalib mahaifin kakansa hashimu mahaifin hashimu abdumanaf mahaifin abdumanaf kusai saboda haka shi kusai din nan ya zamanto baya ga abdumanaf wanda yana daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abduddar to shi wannan abduddari din bayan rasuwar kusayyu aka samu jayayya game da mukamai waɗanda suka shafi ɗawainiyar ka'aba da kuma aikin hajji an samu wannan sabani yani tanaza'u fil ladhi kana ja'alahu qusayyu libnihi abdiddar ya zamanto qusayyu ya bar ma ɗansa abdiddari kusan duk mukamai da suka shafi as-siqaya ar-rifada abinda ake ce ma as-siqaya shine shayar da alhazai ruwa idan mutane sun taho aikin hajji a basu ruwa a tara ruwa saboda mahajjata ana shayar da su ar-rifada wato shine larabawa sukan tara dukiyarsu kafin lokacin aikin hajji fa yajma'una min zalika malan aziman yani ayyamal mausim lokacin da aka zo aikin hajji za su tara dukiya idan sun tara wannan dukiyan sai zamanto za su siyo abinci su tara da raƙuma da sauransu wanda za da zabibi wanda za a yi za a yi kamar abin sha da sauransu to wannan idan aka tara yana zama ƙarƙashin wani saboda haka mukami ne mai zaman kansa na arrifada kamar saukan baki wanda zai rika liyafa ga waɗanda suka zo aikin hajji to sannan akwai alliwa'u alliwa'u shine riko tuta a lokacin da aka tafi yaki da kuma sidanatul ka'aba wanda shine hidimar ɗakin ka'aba din wanda zai zama to yana rike da mabudinta to waɗannan mukamai gaba ɗayansu shi kusayyu sai ya bar ma ɗansa abduddari ya bar ma ɗansa abduddari saboda haka sai aka samu jayayya tsakaninsa da banu abdumanaf yaran dan uwansa shine abdumanaf wanda shine asali inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato asalinsa ya hito ta abdumanaf maimakon abduddar to wannan sabani da aka samu qamat ma'a kulli ta'ifatin qaba'il min quraish tunda asalin su kabilar quraishawa ne sai zama kowane yaro daga cikinsu da abdudar da abdumanaf ya zama to yana da magoya baya abu yana nema ya zama to rigima bayan rasuwar kusayyu da yake bai raba mukaman tsakanin ‘ya'yansa ba ya bar mukaman gaba ɗaya ga yaransu guda shine abdudar ta halafu ala nusra li hizbihim saboda haka kowane sashi sashi na abdumanaf da sashi na abdudar da yake kowane yana da magoya bayansa ta zamanto sun yi rantsuwa akan za su taimaka ma shi wanda suke marawa baya fa ahdara ashabu bani abdumanaf jafna fiha tibun saboda haka waɗanda ke goyon abdumanaf suka waɗanda ke goyon bayansa suka kawo aka samu katanniya aka zuba turare a ciki fa waba'u aydiyahum fiha duk suka sanya hannuwansu a cikin wannan turaren wata halafu suka yi rantsuwa sun yi rantsuwa yani alan nusra akan cewa za su taimaka ma abdumanaf sai ya samu hakoki na abin da ya gada daga mahaifinsa falamma qamu masahu aydiyahum bi arkanil baiti bayan wannan rantsuwa da suka sa hannuwansu a cikin wannan turare sai suka shafa jikin ka'aba to saboda haka yasa ake kiran wannan rantsuwar da cewa wato hilfun mutayyibin rantsuwa ce ta waɗanda suka shafa turare bayan sun sanya hannuwansu a turare sun shafa jikin ka'aba to su ma waɗancan waɗanda ke goyon bayan abdullahi waɗanda wato suke ganin ya cancanta a kyali shi da waɗannan mukamai da mahaifinsu ya bar masa su ma suka yi irin wannan rantsuwa fa akhrajat banu abdumanaf wa man sara ma'ahum ya'ani waɗannan sun fito da nasu kwatanniya sun yi rantsuwa da wannan turare waɗancan ma sun yi nasu rantsuwa to kasancewar wannan rantsuwa da aka yi akan cewa za a yi rikici tsakanin juna saboda wannan abu zai kai ga yaƙi har Allah tabaraka ta'ala ya kawo mafita gare su wanda yana cikin littafin tarihi duk malamai sun yi magana kamar misali at-tabaqatul kubra na ibn sa'ad yana mujallar na farko shafi na 63 yace tahayya'u lil qitali wa ubbi'at kullu um qabilatin li qabila ya zamanto kowace kabila ta ta shirya akan za ta yi fada da wancan fa baina fa bainama an-nasu ala zalika istada'u ila sulhi suna cikin wannan yanayi har dai Allah ya kawo musu tunanin ya kamata a yi sulhu tsakani da suka shirya za su yi sulhu a maimakon a kai ga yaƙi ila an yi utu bani abdimanaf bin kusai za a raba waɗannan mukamai tsakanin yara biyu ɗin da abdumanaf da kuma abdudari su zuriyar abdumanaf a ba su assiƙaya war rifada wato shine shayar da alhazai ruwa da kuma ciyar da alhazai abinci wanda shine Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shi ya rike wannan mukami hatta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjinsa na ban kwana saboda wannan aiki wannan hidima wannan mukami na Abbas na tara ruwa ga alhazai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sassaucin zama a Mina ya zamanto ya tafi saboda tana da wannan ruwa din وتكون الهجابة واللواء ودار الندوة إلى بني عبد الدار كما كانت sannan sauran mukamai fa kamar misali yin sutura ga ka'aba kamar misali rikon tuta kamar kulawa da darun nudwa shine mahada da suke zama su tattauna game da al'amarin da ya shafi garin makka kuma abin da ya shafi ƙurashawa gaba ɗaya to aka ce wannan duka an barwa zuriyar abduddari fa fa'alu wa tahajaza nasu falam tazal darun nudwa fi bani abdiddar saboda haka bayan sun yi wannan yarjejeniya ya zamanto kowanne ya rike nashi mukami ba tare da an samu sabani din ba wanda dalilin haka sai ya zamanto wani abu ne na tarihi ya zama abu ne na tarihi wato larabawa sun taba wani yarjejeniya tsakaninsu akan za su taimaka ma wani aka hada da rantsuwa wannan yarjejeniya shi ake kira alhilfu a samu rantsuwa a samu alkawari akan wani zai taimaka ma wani idan ya shiga wani hali a littafin annihaya fi garibin hadis wal athar ibn al-asir ya yi magana game da kalma ta alhilfu yana mujallar na farko shafin 425 wal ahlafu sittu qaba'il waɗanda suka mara ma abduddar kabilu guda shida ne akwai abduddar akwai jumah mahzum banu adi banu ka'ab da banu saham ya dawo yi magana akan waɗanda suke tare da banu abdiddar kamar banu asad banu zuhra banu taim da sauransu waɗannan kabilu yadda ya zamanto sun yi alkawari ne kasancewar za su taimaka ma wani to wannan sai ya zamanto abu muhimmi wanda ya kamata a ce an yi magana a kansa bare ma ya shafi asalin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana cikin littafan tarihi kamar misali asiratun nabawiyya littafin ibn hisham a mujallar na farko shafi na 86 to wannan shine yarjejeniya na taimakon juna wanda ya fi shahara a zamanin jahiliya an yi shi kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda ya, ya, shafi kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na biyun shine hilful fudul hilful fudul shine rantsuwa da aka yi na alkawari za a taimaka ma juna da ake kiransa alfudul shi ma ahdu ahlafil jahiliya wanda larabawa ƙurashawa suka yi me yasa ake kiran shi hilful fudul kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujallar na farko goma sha shafin ɗari da tis'in da shida سمي حلف الفضول لأنه قام به رجال من جرهم كلهم يسمى الفضل mutanen da suka wakilci wannan yarjejeniya ɗin kowannensa sunansa alfadlu akwai alfadul bin al-haris alfadul bin wada'a alfadul bin fadala sai shi sa ake kiransa hilful fudul masu suna fudul يعني جمعا لأسماء هؤلاء كما يقال سعد وسعود تندا كو الناس سنانسا الفضل شيني سأكي جمع سنايا هلف الفضول رنسوا نتيمكن جونا نما سسونا الفضل wannan da suka haɗu suka yi illa dai babu shakka wannan rantsuwar na taimakon juna yana da kyau to shi ne wanda al'imam bukhari ke so ya magana a kansa ba wancan ba wanda aka yi a zamanin jahiliya a littafin albidayatu wan nihaya ibn kasir ya yi magana a kan hilful fudul shi ma wannan rantsuwa da aka yi na taimakon juna wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta manzon Allah yana da rai lokacin da aka yi yana albidayat wa nihaya mujallal nabi shafin 355 yace wa kana hilful fudul qabla al mab'ath bi 20 sana fi shahr zilqa'da a watan zilqa'da aka yi wannan rantsuwar shekara 20 kafin a bawa manzon Allah manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kenan yana kamar shekaru 20 da haihuwa tunda ya kai 40 kafin a bashi manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamar shekara 20 aka yi wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai a lokacin da aka yi wannan wannan sai ya zama abin misali saboda haka ibn kasira ya ce wa kana hilful fuduli akrama hilfin sumi'a bihi wa ashrafahu fil arab shine mafi darajan alkawarin taimakon juna wanda larabawa suke misali da shi wanda kuma lalle ya tabbata a tarihi ya zama abin misali larabawa suna alfahari da wannan alkawari na taimakon juna da aka yi abin da ya faru shi ne ya ce sababu anna rajulan min zubaidin akwai wani balarabe da ya fito daga yankin yaman akwai kabila a yankin yaman da ake kiransu zubaid balarabe ne mutumin yaman kadima makka bi bida'a ya zo garin makka da kadar sayarwa saboda haka sai al'asu bin wa'il as-sahmi ya karba ya saya al'asu bin wa'il shine mahaifin amr bin al-as amr bin al-as kuma jarumi ne yana daga cikin dakarun sojoji na mutanen makka a lokacin da aka yakin badar da yakin uhud daga baya kuma Allah ya nufe shi da musulunta ya zama jarumi ya taimaka wa addinin musulunci yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al-as to mahaifinsa shine al'asu bin wa'il lokacin da wancan balarabe mutumin yamma ne kawo kaya sayarwa garin makka ya zamanto al'asu bin wa'il a sahami ya karbi kayan fahabasa anhu haqqahu saboda haka sai ya rike hakkin yaki biyansa yayi yayi ya biya shi yaki biyansa saboda haka sai ya nemi agajin wasu mutane yani wasu kabilu dangin wato shi wannan mutumin da ya karɓi kayan bai maida ba amma gaba ɗayansu babu wanda ya taimaka akan zai karɓa masa wannan haƙƙin duk wanda ya tafi wurinsa sai ma ya daka mar tsawa saboda shi bako ne ba shi da gata gashi a garin makka ya sai da kayansa an ki biyan shi ya rasa yadda zai saboda haka ya haɗa da banu abdiddar banu mahzum jumah banu adi bin ka'ab fa abau an yu'inu alaihi sun ki taimaka mar to da ya ga ba wanda zai taimaka masa sai ma tsawa ake mishi ya hangi cewar akwai alaman sharri kenan aka yi nufi gare shi tunda kayansa ya kawo saidawa gashi an karba ba a biya shi ba saboda haka sai ya hau kan dutsen abu kubais inda tulu shams rana za ta bullo ƙurashawa sun haɗu a wurin taron su ya ɗaga murya ya daga murya ya gaya wa mutanen maka ga halin da yake ciki a lokacin da jama'a suka ji wannan saboda haka sai ya zamanto mutane sun fito daga cikinsu akwai yaran abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo wurin lokacin da wannan mutum ya kira akwai azubair bin abdulmuttalib faqadima fi dhalika wa qala lokacin da wannan babban manzon Allah da ake kiransa a Zubair bin Abdul Muttalib da ya taho ya ji abin da wannan mutum yake faɗa sai ya ce wannan mutumin ba za a kyale shi ba akwai alamar za a zalunce shi saboda haka lalle ne sai mun taimaka an kwato mar haƙƙi saboda haka sai banu Hashim banu hashim su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim banu zuhra banu taim bin murra ya zama kamar dai wancan hilfin mutayyabin da aka yi saboda waɗanda suke zuriyar banu abdiddar su ne suke tare da shi al'asu bin wa'il wanda ya rike kayan na badawa kuma shi balaraban nan ya bi dangin da suke mara ma wannan zuriyar dukansu shawa ne amma reshen banu abdiddar ya bi duk inda yake ganin cewa zai samu alfarmar da za a karba masa hakki amma sun ki sai zama dangin banu abdimanaf wanda su ne banu hashim sai zama su kuma suka ce a'a ba zai taɓa yiwa ba sai an karɓo wannan hakki saboda haka suka ce za su taimaka ma wannan mutumin sai an karɓi hakkinsa a nan ibn kasir ya ce saboda haka sai aka samu wani da ake kiransa abdullahi bin juda'an a nan suka yi taro gidansa wani mutumin kirki ne a zamanin jahiliya sana'a lahum ta'aman ya shirya abinci wata halafu fi zulqa'ida saboda haka suka yi alkawari suka yi rantsuwa suka yi rantsuwa a watan zulqa'ida wato kuma cikin watanni waɗanda suke masu alfarma hatta wajen larabawa ɗin fata'aqadu wa ta'ahadu billah sun yi alkawari ga Allah tabaraka wa ta'ala la yakununna yadan wahida ma'al mazlum ba ma wannan mutumin ba daga yau mun yi alkawari duk wanda aka cuce shi a garin makka za mu tsaya mar sai an kwato hakkinsa hatta yu'adda ilaihi haqqahu sai ba an maida mar wannan hakkin nashi sai zama su suka yi wannan alkawari to cikin ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekaru 20 da haihuwa yana gurin shi ma da shi aka yi alkawari gashi lokacin ba a bashi manzanci ba saboda haka da suka gama wannan alkawari thumma mashaw ila al-as bin wa'il suka zo wajen al-as bin wa'il wanda shine mahaifin amr bin al-as ina kayan mutumin nan to gashi to kawo suka karba suka bashi abin shi kaga kenan wannan bako ya samu gata saboda wannan alkawari da aka yi na taimakon juna wanda dangin zuriyar dangin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fasammat quraishun zalikal hilfa hilfal fudul saboda haka yasa larabawa quraishawa suke kiran wannan rantsuwa da aka yi na alkawarin taimakon juna da suna hilful fudul summa mashaw ila al-as bin wa'il fantaza'u minhu sil'at az-zubaydi fatadafa'uha ilay suka karbi wannan kadara suka maida ma wannan bako ya karbi kayansa ya bar gari abin yana ƙarin yana asiratun nabawiya na ibn hisham yana mujallar na farko shafin 87 don haka yasa ibn hajar ibn hajar a littafin at-talhisul habir yana magana akan domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a wannan hadisin ya kira shi hilful mutayyibin alhali hilful mutayyibin shine na fari ba wannan na biyu ba wancan da aka yi na farko lokacin ba a haifi manzon Allah ba amma wannan na biyu ana kiransa hilful fudul amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi an samu yana ce yana kiransa hilful mutayyibin ko da cewa sunansa hilful fudul wanda wasu masana hadisi suna ganin kamar ta riwayar hadisin aka samu kuskure illa dai abinda malamai ke cewa kasancewar asali waɗanda suka yi wancan rantsuwar na da kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi wannan rantsuwar wato tsakanin dangi biyu ne haka ya kasance kuma a wannan karo ma da aka sake rantsuwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ya zamanto tsarin guda ne wato wancan rantsuwar ta fari ta kasance ne tsakanin banu abdimanar da banu abdiddar wanda dukkan su yaran kusayu bin kilab ne wannan rantsuwar ma da aka yi na biyu ya kasance tsakanin gida biyun ne to saboda haka sai ma ya zama akan ɗauki sunar wancan na fari a ba mu wannan na biyu saboda haka yasa ibn ibn ibn hajar ya ce lam yudrik hilfal mutayyibin shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan rantsuwa da aka yi na fari bai halatta ba lokacin ba a haife shi ba tunda mun yi magana akan waɗanda suka yi wannan rantsuwar abu ne wanda ya aku zamanin abdumanaf da kuma abduddari shi ko abdumanaf shi ne wanda ya haifi hashimu hashimu ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib ya haifi abdullah abdullah ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba haifi manzon Allah ba lokacin da aka yi wannan amma kasancewar zuriyar guda ce tsakanin gida biyu ne ta saboda aka yi sa sai a ɗauki sunan wancan sai a bamu wannan amma yana da kyau mutum ya bambanta tsakaninsu حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم وانا شيني أكي كرا الإمام ابن أبي شيبة الإمام ابن أبي شيبة محمد بن إبراهيم وانا شيني الإمام ابن أبي شيبة مربوط اللي تفيد يوا كمر المصنف ينا قبل الإمام البخاري yana sa'an al'imam Ahmad bin Hanbal babban malami ne, saboda haka al'imam Bukhari kaga ya kawo hadisin shi. Kala haddasa na Ibn Ulayya shi ne al'imam Ismail bin Ibrahim al'asadi, an Abdurrahman bin Ishaq al'amiri, an Zuhri, an Muhammad bin Jubair bin Mutaim al-Qurashi, an Abihi. Ya karɓo hadisi daga babansa shi ne Jubair bin Mutaim, an Abdurrahman bin Auf. عبد الرحمن بن عوف يباد الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله ياتي شهدت مع أمومتي na halarta tare da baffannina manzo Allah ya ce na halarci alkawari da aka yi tare da baffannina saboda waɗanda suka yi alkawarin baffannin manzon Allah ne kamar da muka ce akwai azubair bin abdul muttalib baffan manzon Allah ne wan abdullah bin abdulmuttalib wanda shine mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa manzon Allah yake ba da labari shahidtu ma'a umumati na halarta tare da bafannina hilfal mutayyibin rantsuwar masu sanya hannu a turare amma kamar da muka ce yanda ibn hajar yake magana akan rantsuwar masu sanya hannu a turare shine wanda aka yi da kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan rantsuwa hilful fudul da wancan su ya abin ya auku al-imam al-baihaqi yace kaza ruya hadha tafsir mudrajan fil hadis al-imam al-baihaqi yana cewa la adri qa'ilahu ni ban san wanda ya canza kalmar ba wato ya kawo kalmar al-mutayyibin maimakon hilful fudul yace wa za'ama ahlu siyar annahu arada hilfal fuduli amma malaman tarihi suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wancan rantsuwa na farko da aka yi hilful mutayyibin ba yana nufin hilful fudul shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudrik hilfal mutayyibin lokacin da aka yi wancan rantsuwar manzon Allah ba haife shi ba saboda haka wannan rantsuwar da aka yi ita ce hilful fudul ya aka yi aka samu an canza kalmar malamai suna cewa akan kira hilful fudul da hilful mutayyibin wannan fahimta guda kenan wasu kuma suna gani waɗanda suka rawaito hadisin ne aka samu wani ya canza kalmar a halin rashin sani wallahu ta'ala a'lam amma ibn kasir a littafin al-bidayat wa nihaya ya ce haza la shakka fi abinda al-imam al-baihaqi ya faɗa babu ko shakka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarci hilfal mutayyibin ba ya halarci hilfal fudul ne amma an canza kalmar maimakon hilfal fudul sai aka sanya hilfal mutayyibin yana fi kusira in ka duba za ka shafi na 72 a littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi yana kitabu qasm al-fai'i wal ganima باب إيطاء الفيء على الديوان حديث أبو هريرة الإمام البيهقي يا كاو حديث أبو هريرة كما عند الإمام البخاري كاو حديث عبد الرحمن بن عوف شي يرويت وانا حديث الله يقرأ مسير دا النبي صلى الله عليه وسلم yana tabbatar da ya halarci wannan rantsuwa da aka yi na alkawari na taimakon juna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fama uhibbu an an kusahu ba na son a ce na warware wannan alkawarin kaga dai alkawarin an yi shi tun kafin Allah ya ba wa annabi manzanci tun kafin Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci akai wannan alkawari amma gashi yanzu manzo Allah ya samu manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar ma sahabbai ba ni son a ce na warware wannan alkawarin wato wannan alkawarin har yanzu manzon Allah yana sha'awarsa yana son shi wannan alkawari na taimaka ma wanda aka zalunta wa annali humuran na'am yana cewa ko da za a bani jajayen raƙuma wato bani son su fiye da a ce wannan abin da na yi wato manzon Allah yana nuna ba abin da ya fi so a duniya kamar wannan alkawarin da ya fi son su akan a ce an bashi ni'ima wato a bashi wani abu na duniya bai cika bai son shi fiye da wannan to akwai hadisin Abu Huraira wanda shi al-Imam Buhari ya kawo wanda shi ma yana da wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma uhibbu anna li bihi humran ni'am bana sha'awar a ce an bani jajayen raƙuma a madadinsa sa wato na fi son wannan alkawari fiye da dukiya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da jajayen raƙuma larabawa suna haka saboda a wajen larabawa a wancan zamani al-iblul humur hiya anfasu anwalil arab mafi darajan dukiya da larabawa suke alfahari da shi shine a ce kana da waɗannan raƙuma ɗin saboda haka yasa ake ba da misali da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni kuntu naqabtuhu ba na sha'awar a ce na warware wannan alkawarin saboda ka anan ibnu hajar a littafin fathul bari mujalla na goma sha uku shafin ɗari shida da hamsin da tara ya ce yustafadu min hadisi abdurrahman bin auf annahu mustamarru ala dhalika fil islam wannan hadisi na abdurrahman bin auf ya tabbatar mana cewa alkawarin da aka yi an yi shi ne shekara ashirin kafin Allah ya ba mu annabin sa manzanci amma har zuwa lokacin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci larabawa suna rike da wannan alkawarin ba su sake ba ba su bar wannan alkawarin ba sai ce yumkin jam bi anna manfiya ma kanu ya'tabirunahu fil jahiliyya alkawarin wato sukan yi irinsa tun a zamanin jahiliya amma shi wannan din da aka yi ne manzon Allah yake alfahari da shi yake sha'awarsa akan samu larabawa suka yi alkawari na ni da ina tare da kai saboda haka koma me ya faru da kai ya same ni duk abin da ya same ka ya same ni walau kana zaliman ko da a ce mutum zalunci zai yi to mutum zai yana tare da shi saboda haka yasa lokacin da wannan balarabe ya taho da kayansa ya zamanto al'asu bin wa'il ya karbi kayan bai bayar ba shi wannan bako sai ya tafi wurin dangin al'asu bin wa'il da kuma waɗanda suke tare da su suka yi alkawarin taimaka ma juna duk ƙabilun ya bi su a kan su taimaka su sa baki suka ce a'a saboda bisa ga al'adar larabawa a da idan aka samu wannan alkawari tsakanin wannan kabila da wannan kabila to ko da zalunci ne waccan kabila ta yi wannan kabila din tana tare da ita ba za ta kunyata ta ba to wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke lokacin da musulunci ya bayyana shine abin da ibn hajar yake faɗa wa min akhdhi tha'ar min al-qabila bi sababi qatl wahidin minha wa min at-tawaruf wa nahwi zalika don haka alkawarin da larabawa suke a zamanin jahiliya ba duka bane musulunci ya haramta wanda musulunci ya haramta shine wanda ya saba ma ka'idojin musulunci amma wanda ya dace da ka'idar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kaga abin da suka yi din nan abin alfahari ne saboda taimakon wanda aka zalunta yana daga cikin abin da shari'a ta karantar saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke wannan ba yana cewa har yanzu ina sha'awar wannan abin da aka yi wato na alkawari tsakani akwai misali wanda ke nuna haka shine hadisin da ya zo cikin sunan ibn majah yana kitabul fitan babul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hadisin jabir bin abdullah jabir ya bada labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake madina lamma raja'at ila rasulillahi muhajiratul bahri lokacin da sahabbai da suka hijira zuwa habasha suka dinga dawowa na samun annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina dama sun yi hijira tun ana makka sun tafi habasha to yanzu bayan an yi hijira an koma madina sai suna dawowa daga habasha suna dawowa madina a lokacin da suka dawo jabir ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗannan sahabbai nashi da suka yi zama a habasha ala tuhaddisuni bi a'ajibi ma ra'aytum bi ardil habasha ko za ku bani labari mafi ban mamaki abinda kuka gani a ƙasar habasha tunda kun hijira kun zauna a wannan guri wani abu ne mafi ban mamaki da kuka gani a zaman ku na habasha to qala fityatun minhum sai wasu matasa daga cikin sahabbai waɗanda suna cikin waɗanda suka hijira zuwa habasha din waɗannan matasa sai suka ce bala ya rasulallah haka ne za mu baka labari lallai akwai abin mamaki da muka gani a hijira da muka yi bainama nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaizi rahabinihim wata rana muna zaune mu musulmai in ji matasan muna zaune sai ga wata tsohuwa daga cikin tsofi waɗanda ke wato killace kawunansu su bauta ma Allah saboda ƙasa ce ta nasara ƙasa ce ta nasara nasara suna da wannan tsari a addinin su za ka samu mutum ya ware kansa shi zai bauta ma Allah har abada wanda har yanzu suna yi to akwai wata tsohuwa ita wannan tsohuwa tana ɗauke da ta hamilu ala ra'asiha kulla min ma'in tana ɗauke da tulu ruwa a kanta famarrat bi fatan minhum ta zo wucewa ga wani saurayi faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha saboda haka sai shi wannan saurayi ya dora ɗaya daga cikin hannuwansa a tsakanin kafadun ta baya kenan sun ma dafa sai ya hankada ta fakharrat ala rukubataiha sai ta fadi akan guwayinta ta durkusa akan guyoyinta saboda haka durkusa wannan da ta yi fan kasarat kullatuha sai tulun ya fadi sai ya fashe falammar tafa'at lokacin da ta daga ta taso iltafatat ilaihi sai ta waiga ta kalli wannan yaro da ya mata wannan aiki sai ta ce saufa ta'lamu ya gudar da sannu zaka sani ya kai maci amana idza waba Allahu al-kursiyu ranar da Allah ke aje kursiyu wa jama'al awwalina wal akhirina ranar da Allah ke hada mutanen farko da na ƙarshe a wuri guda wa takallamatul aidi wal arjulu ranar da hannuwa suke yin magana da ƙafafu a ranar za'abi makan yaksibuna suke faɗin abubuwan da suka aikata fasaufa ta'lam a wannan rana za ka sani kaifa amri wa amruka inda gadan yaya al'amari na da naka zai kasance a gobe a wannan rana ne za ka sani yanzu kana da ƙarfi kayi abin da za ka yi amma ranar tana zuwa nan take sai manzon Allah ya ce sadakat sadakat wallahi ta yi gaskiya ta yi gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ta yaya Allah zai tsarkake al'umma la yu'khadhu li da'ifihim min shadidihim al'ummar da ya zamanto ba a iya kwato hakkin mai rauni daga mai karfi ya za a yi wannan al'ummar ta tsarkaka al'ummar da za a samu cin zali a cikinta masu karfi suna gani an ci zalin mara karfi kuma ba abin da suka yi wanda wannan ya sa kamar in ka duba sharhin da al'imamul munawi yake cikin faidul kadir juzi na biyar shafin saba'in da biyar yana kamar manzon Allah yana tsawatarwa ne hatta ga waɗannan matasa da ke zaune da suka ga wannan ta'adi da aka yi ma wannan tsohuwa ba su agaza mata ba wato akhbiru ne kaifa yutahhiru Allahu qauman la yansuruna al-ajiza ad-da'ifa ala zalimi al-qawi ta ya za a yi al'umma ta zamanto ta samu nasara al'umma da ya zamanto ba su taimakon mai rauni su kwato mar hakkinsa daga wajen mai ƙarfi ma'a tamakkunihim min zalika duk da cewar kuma za su iya za su iya amma suna gani suka yi watsi da mai rauni ana zaluntarsa ya za a yi wannan al'umma ta samu tsarkaka ya'ani la yutahhiruhumullahu abadan har abada Allah ba zai tsarkake su ba fama a'jaba halakum ya aka yi kuna gani ba ku yi komi ba kamar manzon Allah yana tsawatar masu su kansu matasan da suke bashi labarin kamar yana tsawatar musu ne ya'ani in zalantum annakum ma tamadikum fi zalika yutahhirukum ta ya za a yi kuna zaune kuna gani ga abin da aka yi misali ba ku yi komi ba sannan kuma Allah ya tsarkake ku ta ya za a yi haka ya samu wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatar musu akan abin da suka gani kuma ba su taimaka ba wanda wannan shi ke nuna cewar hatta cikin jama'ar da ba su da addini ya kamata a ce akwai masu hankali ko da babu addini ai amfani da hankali wanda shine abin da ya faru a zamanin jahiliya kafin Allah ya ba da manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an sami masu hankali wannan mutumin da ya taho makka aka kwace mar kaya ya rasa yadda zai saboda ka yi kuwa ya yi shela ya ɗaga murya da safe jama'a suka ji sai ga babban manzon Allah ya taho ya ce kai wannan ba za mu bashi ba sai mun taimake shi ya samu magoya baya aka haɗu gidan wani bawan Allah ya dafa abinci aka yi alkawari daga yau duk wanda aka zalunta a garin nan sai mun taimaka mara kaga fa babu ma manzanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mu karanta babi na gaba yace babul ikha babul ikha babi game da yan uwantaka wato abin ya samu matakai kamar guda uku mataki na farko shine alkawarin taimakekeniya a zamanin jahiliya mataki na biyu alkawarin taimakekeniya a zamanin musulunci to a farkon musulunci na uku shine matsayin alkawarin taimakekeniya a ƙarshen hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Bukhari ya bi bayanin daki daki ya kawo misali da alkawarin taimakekeniya wanda aka yi a zamanin jahiliya da yake mai kyau ne manzon Allah ya ce yana sha'awarsa to zai bada misali da kuma alkawarin taimakekeniya da aka yi a farkon musulunci shine kawo yana zuwa da sunan al'ikha'u ba a sanya alhalif a ciki saboda babu rantsuwa babu al'ikha'i babi game da haɗa ‘yan uwantaka shine al'ikha haɗa ‘yan uwantaka kai ba ɗan uwana ba ne amma a ce na haɗa wani da wani kun zama ‘yan uwa حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك يجي اخى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا يوم وانتكا بين ابن مسعود والزبير سكان عبد الله بن مسعود تكما الزبير حديث ينا لتافع الامام الطبراني في الاوسط والكبير روايه عبد الله بن عباس yana silsilatu sahiha hadisi na 3166 wato wannan yana magana akan yan uwantakar da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hada tsakanin sahabbansa a farkon musulunci duk da cewar akwai bayani da masana suka yi kamar misali ibn al-qayyim al-jawziyya yayi magana sosai dangane da labarin da ya taho kashi biyu don labari kashi na farko shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka da shi da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin su kansu sahabbai ya hada yan uwantaka tsakanin wani da wani a hada yan uwantaka tsakanin wani da wani na biyu shine manzon Allah bai haka ba sai da aka dawo Madina to abin da yafi inganta shine cewar sai bayan dawowa Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa yan'uwantaka ko da ana makkan aka ce an haɗa yan'uwantaka to za ka samu tsakanin mutanen makka da mutanen madina saboda a samu taimakon juna kasancewar a lokacin almuhajirun suna cikin tsananin bukata al'ansar suna da halin taimakawa saboda ka sai manzon Allah ya haɗa mutum guda daga cikin almuhajirun da al'ansar ya ce wane ya zama ɗan uwan wane kuma a wannan lokaci har gado ana yi har gado ana yi idan ɗaya daga cikinsu ya rasu wannan zai gaje shi hadisi na gaba حدثنا محمد بن بن بن سلام البيكندي قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الاحول عاصم الاحول البصري عن انس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار انس بن مالك يجي منزون الله يا يرنصور taimakekeniya tsakanin ƙurashawa da al'ansar fi dari a gidana allati bil madina wanda ke madina wato wannan hadisin yana sahih bukhari yana kitabul i'tisam babu ma zakara nabi sallallahu alaihi wasallam wa habba da kuma sahih muslim kitab fada'il sahaba babu mu'akhatin nabi hadisin muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka baina ashabihi radiyallahu anhu tsakanin sahabbansa tsakanin mutanen makka da mutanen madina yanda hadisin asali ya zo shi asimun al-ahwal ya ce ma anas bin malik a balaga ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala saboda anas yana cewa halafa rasulullah manzon Allah ya yi alkawarin rantsuwa na taimakon juna tsakanin sahabbai don idan aka ce halafa kalma ce ta alhalif rantsuwa ne rantsuwan nan kuma asali ba a musulunci ake yinsa ba a zamanin jahiliya ne suke irin wannan rantsuwa na za a taimaka ma juna to sai anas ya ce irin wannan rantsuwar manzon Allah ya yi a tsakanin ƙurashawa da al'ansar idan aka ce ƙurashawa ana nufin almuhajirun saboda su ne mutanen makka al'ansar ko mutanen madina ne kaga anas yana tabbatar da an samu at-tahaluf hatta zamanin musulunci shi wannan tabi'i da ake kiran sa asimun al-ahwal sai ya ce ma anas bin malik anas sahabi ne shi ko tabi'i ne sai ce abalagaka shin anas hadisi ya iso gare ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hilfa fil islam ka taba jin wannan hadisi babu sauran rantsuwar taimakekeniya a musulunci ka taba jin hadisin da manzon Allah ya faɗi haka wato wannan tabi'i yake gaya ma Anas bin Malik saboda haka al-Imam bukhari sai yayi babi a gaba maimakon al'imamu bukhari ya haɗa hadisin don hadisi guda ne wannan hadisi da muka karanta da babin da ya sa a gaban duk hadisi ɗaya ne sai ya datse ƙarshen hadisin ya kawo shi wannan hadisi da muka karanta farkon hadisin shine kuma ya masa babi ya sa babi na 258 babu la hilfa fil islam babi akan cewa babu rantsuwar taimakekeniya a addinin musulunci yaushe ne ake rantsuwar za a taimaki juna zamanin jahiliya amma a yanzu da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam babu rantsuwa to asalin hadisin guda ne shi asim bin al-ahwal ya ce ma Anas bin Malik shin hadisi ya iso gare ka manzon Allah ya ce la hilfa fil islam fa qala sai Anas bin Malik ya ce qad halafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayna quraish wal ansar fi da'r ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa wato ‘yan uwantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina a gidanmu wanda asali dama idan aka ce alhalif almu'aqada ala ta'abudi wa tasa'ud in ka duba an-nihayat fi garib al-hadis yana juz'i na farko shafin 425 menene alhalif rantsuwa rantsuwar akan me akan an kulla yarjejeniya za a taimaki juna والاتفاق فما كان منه في الجاهلية wanda dama a zamanin jahiliya suke alal kital wal fitan bainal qaba'il saboda haka zaka samu wannan kabila da wancan kabila za su haɗu su ce to mu rantsi za mu taimaki juna saboda haka sai su yi wannan rantsuwa abin da ya same ku ya same ku saboda haka in ka tsokani wannan wancan ma sai shigo wannan a zamanin jahiliya ake saboda haka alkawari ne amma haɗe da rantsuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da Allah ya aiko shi ya bashi manzanci manzon Allah sai ya ce la hilfa fil islam babu sauran rantsuwa na taimakon juna a addinin musulunci ibn hajar ya ce saboda haka anan zaka iya hada hadisin Anas bin Malik da kuma bayanin Asimun al-Ahwal da ya kawo wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yumkin al-jam'u bi anna al-manfiya ma kanu ya'tabirunahu fil jahiliyyah wanne ne aka ce annabi ya hana shine wanda larabawa suke a zamanin jahiliya za a taimaka ma wanda aka yi alkawarin za a taimaka masa walau kana zaliman ko da kuwa shine azzalimi wal musbit wanda kuma aka ce babu laifi fa ma ada zalika min nasr al mazlum wal qiyam fi amr ad-din wa nahwi zalik abin da ya zama ya shafi taimakon addini wannan babu laifi wato shi Anas yana cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin sahabbai a gidanmu to amma kalmar yan uwantakar kullawan sai amfani da kalmar ta wannan rantsuwar shine wanda shi Anas shi Asim bin al yake cewa ai akwai hadisin manzon Allah da da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kore wannan din saboda haka babu sauran a kulla rantsuwa akai al-Imam al-Aini a littafin Umdatul Qari sharhin wannan hadisi da muke wato shine hadisin Asim bin al-Ahwal hadisin riwayan Anas bin Malik yana mujalla na 22 shafin 230 yace li'anna al-hilfa lil ittifaqi me ya bambanta abin da ake a jahiliya da kuma yanzu da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya bambanta a zamanin jahiliya ana rantsuwa ne don a haɗa kai saboda kansu arabe yake a warwatsa suke ba su da haɗin kai to anan wal islam kad jama'ahum yanzu da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya haɗa larabawan gaba ɗaya kaga babu sauran kuma wani alkawari na na za a taimaki juna tun da dama kai na rabe shine ake amma yanzu Allah ya riga ya haɗa su wa allafa bainal qulubi fala hajata ilai وكانوا يتخالفون في الجاهلية لأن الكلمة منهم لم تكن مجتمعة ألوكتين على ربسكي أما ينزو مسلنتي يا حدث saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda Allah ya aiko musulunci babu buƙatar kuma a yi wani rantsuwa wata rantsuwa saboda taimakon juna yanda ake a zamanin jahiliya al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim sharhin hadisin Anas bin Malik ya kawo bayanin al-imam at-tabari الإمام الطبري يا أيوانا مجانا يبعد مثالي ده سورة الأنفال آية 72 إن النبي صلى الله عليه وسلم يكي نونة والله يجوز الحلفة اليوم أينزو بعد دي بني متن يرنس زي تمكيواني حرام ني سبو ده حديث لا حلفة في الإسلام فإن المذكورة في الحديث abin da ya zo a farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina mutanen makka musulmai suna zuwa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin mutumin makka da madina tsakanin sahabinsa muhajir da kuma sahabi al'ansari manzo Allah ya yi ta yin haka saboda a samu taimakekeniya tsakaninsu wannan bako ne wannan dan gari ne kaga wannan zai taimaka ma wancan kuma akwai gado tsakani idan wannan ya mutu wancan zai gaje shi wanda a yanda musulunci ya tsara kenan saboda haka sai al'imamu tabari ya ce almuwarasa bihi wa bil mu'akhati kullahu mansukhun cewa wani dan uwan wani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla a farkon musulunci Allah ya goge ya goge saboda haka ba za ka ce ai wani ne dan uwana saboda annabi ya haɗa mu ba daga baya Allah ya goge wannan hukunci haka nan kuma gado a tsakani din saboda aya ta 72 ta suratul anfali wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah Allah ya mai da zumunci shike tabbatar da gado ba almu'akhatu din nan ba almu'akhatu kulluhu mansukh hada wane ya zama dan uwan wane dama hikimar ita ce a samu taimako a tsakanin almuhajir da al'ansari amma yanzu tunda musulunci yayi karfi babu wannan bukata Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ya soke wannan yan uwantakan kuma ya soke gado din wanda in ka duba aunul ma'bud mujallar na takwas shafin ɗari da biyu malamin ya yi magana mai tsawo a kai ya kawo bayanin tabi'ai sahabbai kamar misali alhassan basiri ya ce kana tawarusu bil hilfi alhassan basiri ya ce da farko ana gadon juna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan'uwantaka tsakanin almuhajirun wal ansar fa nusikha bi ayatil mawaris amma tunda Allah ya saukar da aya da take bayanin rabon gado sai aka goge wancan hukunci amma ma ya ta'allaku bil irsi Allah ya riga ya goge wannan wa amma mu'akhatu fil islam wal mukhalafa ala ta'ati Allah ta'ala wa tanasur fi din wa ta'awun ala al birri wa taqwa wannan ya tabbata me yasa aka ce wancan yan uwantakan na farko an goge shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da musulunci gaba daya idan mutum ya shige shi ya zama dan uwa innamal mu'minuna ikhwa saboda aka ba ma'anar a ce wane mutumin maka dan uwa ne ga wane mutumin madina la an goge duk inda musulmi yake a gabas da yamma kudu da arewa dan uwanka ne saboda aka kaga kenan babu ma'anar a ce akwai wannan yan uwantakar a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya goge shi shi yasa yace la hilfa fil islam al muslim akhul muslim musulmi dan uwa ne ga musulmi saboda ka wancan yan uwantaka akwai manufa gare ta kuma manufar an riga an cin mata saboda ka an goge ka san akwai hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala kan saukar da shi a farkon musulunci daga baya Allah ya goge wannan hukunci wanda hikima ta shi ce yana daga tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musulunci a kai to kuma in ka duba wajen taimako ai a yau musulmi ba sai ba sai ya kulla alkawari da dan uwa musulmi ne zai taimaka masa ba ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duk inda musulmi ke yana bukatar taimakonka matukar wannan abin ya shafi biyayya ga Allah bai shafi sakon Allah ba mu karanta hadisi na ƙarshe haddasana Khalid bin Makhladin al-Kufi قال حدثنا سليمان بن بلال القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارس المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شين عبد الله بن عمرو كاكنسا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا عام الفتح الشكرة دا أكسا منصر مكة شكرة دا مكة تزما برن مسلنشي saboda haka sai manzon Allah ya zauna ala darajil ka'ba matakalan ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kaga duk mutane suna gane shi fa hamidallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga yayi godiya ga Allah asna alai yayi yabo gare shi sun makala manzo Allah yayi hudu ba kenan ga duniya gaba dayanta man kana lahu hilfun fil jahiliya manzo Allah ya ce wanda ya kasance da can a jahiliya akwai rantsuwar taimakekeniya tsakaninsa da wani lam yazidhu fil islami illa shidda to yanzu musulunci bai warware shi ba illa dai ya ƙara tamke shi idan abin da aka kulla ɗin alkhairi ne wala hijrata ba'da al-fath sai manzo Allah ya ce amma bayan samun nasaran garin makka babu sauran hukuncin hijira kaga wancan hukunci da ya shafi hijira na kulla yan uwantaka da sauransu an gama da shi saboda wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al'imam muslim ya ruwaito wanda yake kama da wannan wato shi wannan hadisin abdullahi bin amrin ne ba akwai hadisin da al'imam ahmad bin hanbal yana sahihu muslim yana kitabu fada'il sahaba babu mu'akhatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayna ashabihi hadisin jubair bin mut'im wanda shine asali hadisin da wato muka karanta a baya yana sahihu muslim Jubair bin Mut'im ya ce, Kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ya ce, La hilfa fil Islam, babu sauran rantsuwar taimakekeniya a addinin musulunci a yau, babu, in ji annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙare. Wa inna ma hilfin, wa ayyu ma hilfin kana fil jahiliya, duk sa'ilin da aka sami irin wannan rantsuwa na taimakon juna a zamanin jahiliya, lam yazidhu al-islamu illa shidda. ta yanzu musulunci bai ƙara masa komai face ƙara tamkewa ƙara ɗaurewa ƙara wato ƙarfafa shi idan abin da aka kulla alkhairi ne yanzu musulunci ya warware la musulunci bai warware ba ya ƙara ƙarfafa shi kaga wannan ya bamu amsar magana da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam dan mun faɗa yana shekara 20 da haihuwa aka yi wancan rantsuwa zamanin jahiliya kenan aka yi wannan rantsuwa za a taimaka ma wanda aka zalunta annabi yana gurin yanzu sai manzo Allah yake cewa yana alfahari da wannan har yanzu yana son shi har ma yake cewa ban son a ce an bani raƙuma a kansa dan ya nuna yana sha'awar wannan abin da aka kulla me yasa saboda an kulla alkhairi ne saboda aka sa manzo Allah ya ce duk abin da alkawari da aka kulla a zamanin jahiliya idan alkhairi ne to yanzu musulunci ya ya ƙara ƙarfafa shi bai warware shi ba amma idan sharri ne musulunci ba ruwan shi da shi يعني ما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم سلة الرحم da kun yi alkawari za a samu sada zumunci za a taimaka ma wani wa nahwihi ma fadhalika allazi kana qala fihi wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yazidhu al-islam illa shidda wato musulunci bai kara masa komai face kara tamkewa al-imam al-qurtubi a tafsirin a tafsirinsa suratul nahl aya ta 91 inda Allah subhanahu wataala ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kun yi yace amma ma kana min uhudihim alfas min uhudihim alfasida alkawura da suka kulla marasa kyaufa a zamanin jahiliya wa uqudihim albatila ala zulmi wal garati da wannan kabila da wannan kabila sun kulla alkawari za mu taimaka ma juna mu yi ta hari za mu yi ta yakan wancan kabila faqad hadamahul islam wannan kan musulunci ya rusa shi wannan in ka duba tafsirin ibnu kasir shi ma haka ya faɗa fassaran aya ta 91 ya Allah ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hilfa fil islam yanzu babu alkawarin taimakon juna babu rantsuwa na taimakon juna tun da musulunci ya zo wato al-islam la yahtaju ma'ahu ila al-hilf alladhi kana ahlu jahiliyya yaf'aluna idan kana musulmi a yau to baka buƙatar wai a wani rantsuwa saboda za a taimaka ma wani baka bukata kuma ko da wancan din kafiri ne baka bukata misali kana musulmi wancan kafiri ne sai ku yi alkawari za ka taimaka mishi baka bukata in dai kai musulmi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya dunkula maganarsa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duk abin da ya zamanto mai kyau ne Allah ya ce ku taimaka kaga kenan ba sai ga musulmi ba ko da kafiri ne idan ya zama al'amari mai kyau ne ka taimaka mishi albirri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka ibnu kasir ya ce alkawari saboda taimako a yanzu kana musulmi ba shi da ma'ana saboda dama wajibi ne a kanka Allah ya riga ya wajabta shi fa inna fit tamassuki bil islami kifaya amma kanu fi abinda da larabawa suke ciki na al'ada na rashin haɗin kai yasa dole sai an kulla alkawari kafin za a taimaka ma juna amma da musulunci ya zo fa ba a bukatan wannan saboda musulunci ya karantar da mu komi na alkhairi ibn al-qayyim al-jawziya kamar yadda muka ce yayi magana akan irin wannan alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla a tsakanin sahabbai a farkon bayyanan musulunci a littafin hashiyatu sunan abi yana mujallar takwas shafin ɗari da ɗaya ya yi magana sosai a kai wanda yake nuna cewar ba gaskiya ba ne manzon Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin almuhajiru na su yasu abin da ya tabbata ya kulla yan uwantaka tsakanin almuhajiru na wal ansar wanda shine abin da Anas bin Malik shi ma ya faɗa manzon Allah ya yi haka saboda akwai wannan hadisin da ake cewa manzon Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi tun ana garin Makka sai ya ce kai Ali kai ne dan uwana wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba tsakanin almuhajiruna su yasu ya ce babu wannan amma tsakanin almuhajiruna wal ansar kuma in ka dubi yanayin da ake ciki kai ka gane akwai buƙatar a taimaka ma juna amma bayan hankali ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya soke wannan hukunci wato na yan wantaka da aka kulla tsakanin su wa amma al-hilf allazi abtalahu fa huwa tahaluful qaba'il bi an yaquma ba'daha ma'a ba'din wa yansuruhu wa yuharibu man harabahu ibn qayyim jauziya ya ce to wato wancan rantsuwa na taimakon juna da larabawa suke a zamanin jahiliya wanda musulunci ya rusa shi shine wanda suke yi akan rashin gaskiya amma wanda ya tabbata ya dace da karantarwar musulunci fa innal islam yu'akkiduhu wa yashudduhu idza sara mujibuhu fil islam at-tanasur wa ta'abud idan dai ya dace da karantarwar musulunci to babu laifi abin takaici shine har yanzu duniya tana amfani da abin da musulunci ya haramta ta ya za a yi mu gane ai da ka ji an ce majalisar ɗinkin duniya kai ka san dama majalisa ne na kulla irin wannan alkawari alkawarin za mu taimaka in fact duniyar gaba ɗayanta za ka samu manyan ƙasashe suna da ƙawaye za ka samu a ce ma amurka tana da ƙawaye rasha tana da ƙawaye in ka lura sai kaga ya dace da yanda larabawa suke yi a jahiliya wanda manzon Allah ya ce ya haramta shi don haka yasa lokacin da aka yi hari ma tagwayen benaye na amurka 2001 ne ko shugaban amurka yake cewa you are either with them ba za a ce with us ba ko dai kana tare da su ko baka tare da su me yake nufi wato dole ka bi ra'ayinsa ko da ƙarya ce dole ka goya masa ko da abin da zai aikata ba daidai ba ne wanda shine musulunci ya haramta musulunci ya haramta bai yadda ka kulla alkawari da wani akan zaka taimaka masa akan duk manufarsa ba ko da kuwa manufar ta saba ma gaskiya saboda ka shiga irin wannan alkawari ya saba ma sunnar manzon Allah abinda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a suratul nisa aya ta 101 in ka karanta sai ka sai ka auna wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid duniya yanzu ku ne kuke ta kokarin kare su a duniya sun yi ƙarya sun yi zalunci kun yadda kuna tare da su sai Allah madaukake ce faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah a ranar kiyama wa zai tsaya ya kare su gaban Allah amman yakunu alaihim wakila saboda haka yasa musulunci bai yadda musulmi yayi alkawarin zai taimaka ma wani koda akan rashin gaskiya ne ba wanda kuma wannan yana afkuwa da mu kusan yau da kullum musamman ga 'yan siyasa saboda haka an haɗa kai da wannan yanzu ɗaya ne saboda haka za a taimaka ma juna ba ka da buƙatar alkawarin taimako kai musulmi saboda duk abin da ya zama gaskiya ne wajibi ne ka taimaka ai duk abin da ya zama barna ne wajibi ne ka guje shi saboda haka ba buƙatar musulmi ya zamanto wai zai haɗa kai da wani dan ya taimaka mishi babu wannan a sunnar manzon Allah to shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo babukan nan ya kawo waɗannan babuka saboda ya nuna mana matsayin rantsuwar taimakon juna da farko dai rantsuwar haramun ne wanda abu ne wanda ake a zamanin jahiliya ga kuma hadisin manzon Allah la hilfa fil islam kaga an soki ka rantse zaka taimaka ma wani haramun ne manzon Allah ya haramta ba sai ka rantse ba in dai musulmi ne yayi daidai zaka taimaka mishi kaga ba tare da ka hada da rantsuwa ba sannan kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin musulman farko bisa ga hikiman taimaka ma juna daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya soke wannan saboda ka musulunci gaba ɗaya yanzu addini ne guda duk wanda ke cikin sa dan uwan juna ne baya buƙatar sai an yi alkawari na kulla yan uwantaka tsakanin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya mana gafaran kuskure da ya auku akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi don Allah su yi haƙuri wato mantawa na yi kuma insha Allah ta'ala karatu na gaba zan yi ƙoƙari in ba da amsarsu wannan da ke cewa ko za a yi haɗa sallah a cikin gida mutum ɗaya to me zai sa ya haɗa sallah yana gida kuma sai ya ce ko akwai dalili na daban da zai sa mutum ya haɗa sallah a cikin gida ko babu ta yi dalilin wanda ya haɗa sallah za a tambaya ko babu dalilin da zai sa musulmi ya hada sallah a gida babu shi insha Allah wani darasi za mu yi magana akan matsala ta hada sallah din nan saboda akwai rudu da ake samu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك